iqamatul hajj talbiyata babin cewa an so wanda yake alhaji ya ci gaba da yin talbiya hatta yashra fi rami jamratul aqabati har ya zama ya haɗu a jifan dutsen akaba yawman nahari ranar sallah sannan da ya talbiya ta ƙare
حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وابن هجر قالوا حدثنا اسماعيل حاء فحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال اخبرنا اسماعيل بن جعفر عن محمد بن ابي حرملة عن قريب مولى بن عباس عن اسامة بن ya kawo زيد sama ɗan zainu Ƙala.
rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa muhimmi masoyin manzo babba dan masoyi babba wanda manzo Allah yake faɗa a hakkinsa usamatu a habbun nasu ilayya a duk mutane ba wanda na fito irin usamatu ma ha shafa ne ba taura mai raha
قال usamatu yace ردبت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات ya hau bayan rahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da manzon daga arfa
فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيب الايسر ya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai hanya da ke gefen dutse daga barin hagun الذي دون المزدلفة wanda kafin a karasa wanda yake kafin a karasa muzdalifa anafa sai ya durkusar da taguwarsa فبالا ya ba wale ثم جاء sannan ya zo فسببت عليه ya الوضوء zuba masa ruwan alwala فتوضأه ya alwala وضوءا خفيفا la alwala wadda take sama sama ثم قلت sannan na ce الصلاة يا رسول الله lokacin sallah ka ya yi ya rasulallah ai sallah man ya rasulallah فقال sai manzo Allah ya ce assalatu amamaka sallah sai nan gaba ne za a yi ta bayan za ake yin ta ba ana jinkirta magarba a ga wanda suke tsayuwa arfa ba sa yin ta sai sun kai muzdalifa sai a hada a yi ta da isha tare ya zama jam'i ne ta hiri
فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم dabbarsa أتى المزدلفة ayyade muzdalifa فصلى yayi sallah a muzdalifa ثم ردب الفضل رسول الله صلى الله عليه Sannan وسلم kuma wato murda farru da manzala sallallahu alaihi wasallam ya hau bayan dabbar farru wato shi a gaba farru daga baya غداة جمع Ta- safiyar tsayuwar da aka yi a arfa wato bayan an tashi daga muzdalifa sai da kuma manzala sallallahu alaihi wasallam dabbar farru ya hau قال قريب Kuraibu ya ce أخبرني عبد الله بن عباس عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم to Abdullahi Abbas ya bani labari ya tabo daga farru shi wa manzala sallallahu alaihi wasallama لم يزل يلبي bai gushe ba yana yin talbiya حتى بلغ الجمرة har sai da ya kai dutsen akaba sannan ne ya batar biya dukkan masahobi sun tafi akan cewa ana yin talbiya har a je jifan dutsen akaba sannan ne talbiya ta kare banda malikawa malikawa su suka ce a'a ai da an fita sallah sallah azhar da, da asar ranar arfa to talbiya ta kare ba a wata talbiya bayan an yi azhar dinnan da la'asar dinnan masu kawo nasu dalilan akwai wani malami musamman da yake ya ware irin wayannan matsalolin matsalolin da yake malikawa fahimtar su ta bambanta da wasu hadisai da yawa da aka ruwaito wanda ya littafi a kai ya kawo irin hujjojin da su malikawa suke hange da dalilinsu
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حشرم كلاهما عن عيسى بن يونس قال ابن حشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريج أخبرني عطاء أخبرني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم alaihi wasallama أردف الفضل من جمع ya kuturta farlu ma'ana ya hau dabba ɗaya da shi da farlu daga muzdalifa
قال ya ce وأخبرني ابن Allah عباس Abbasin ya ba ni labari ya faɗa min أن الفضل cewa أخبره farlu ya faɗa masa Allah wato da shi farlu wan Abdullahi na Abbas ne Na.
wasu da wasu da hakikinsa ne نعم cewa nan sallallahu alaihi wasallama نعم لم- نعم na mai zalulan ne bai bushe ba yana yin tarbiyya حتى رمى الجمرة العقبة har sai da ya jefi dutsen akaba sai da ya jefi dutsen akaba sannan ya daina yin tarbiyya
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس حا تأويل.
وحدثنا ابن رمح أخبرني ليس عن أبي الزبير عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس عن الفضل بن عباس وكان رديف رسول الله صلى ya الله عليه kasance ya faɗe وسلم suka hau tare da manzo sallallahu alaihi wasallama أنه قال cewa shi fardu ya ce في عشية عرفة a siya maraicen arfa وغداة جمع da kuma kashe garin sa tsayuwar da aka yi a muzdalifa نعم أنه قال للناس ya ce da mutane حين دفعوا yayin da suka taru a kansa makil عليكم بالسكينة ina umar koyan da suka taho wato daga arfa Mm.
ya nuna musu yake a yi a hankali a ringa tafiya a hankali مم. وهو كاف ناقته alhali yana mai hana taguwarsa sauri yana hana taguwarsa sauri don kai ya saurin ma wasu su gani su ce ba za su yi saurin da zama haka ya kawo turmuzu mai yawa a wajen shi yasa ya rage tafiyar taguwar tasa sai dai in ya samu fili gaban ya zama ba mutane to sai kan saki ya ƙara sauri حتى دخل محسرا har ya shiga buhu da ake kira muhassiru وهو من منن shi muhassiru yana daga cikin ɓangaren mina قال ya ce عليكم بحس الحذف ina umartar ku ku ɗauko ku samo tsakon kwani irin wanda ake harbi da su الذي رمى به الجمرة wannan ne za mu jefi dutsen akaba da shi
وقال ya ce لم wannan يزل ce لم يزل رسول الله صلى الله عليه Allah ta salama وسلم ila bai kushe يلبي bai na yin حتى talbiya رمى har الجمرة sai da ya jefi dutsen akaba
حدثني زهير بن حرب حدثنا يا بن سعيد عن ابن جريج اخبرني ابو الزبير بهذا الاسناد da wannan isnadin غير انه لم يذكر في sai الحديث dai shi bai faɗa a tasa wayar ba ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم yana yin يلبي talbiya حتى رمى har sai الجمرة da ya jefi dutsen وزاد في حديثه amma ya ƙara shi kuma a hadisin alwaya tasa والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده ya manzala yana nuni da hannunsa كما يخذف irin الإنسان yadda mutum yake jifa yana nuna wa mutane ai a hankali ai a hankali kamar wanda yake jifa da wani abu
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو العباسي عن حسين عن كثير بن مدرك عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال يزيد.
عبد الله Abdullahi Abbasin ya ce ato, Abdullahi ibn Mas'udin ya ce ونحن بجمع mu alhali muna muzdalifa سمعت الذي أنزل عليه سورة البقرة يقول na ji wanda aka saukan masar da surar bakara yana cewa في هذا المقام a wannan matsayin yana cewa a wannan matsayin لبيك اللهم labbaika لبيك allahumma labbaika ashe har muzdalifa manzon Allah yana talbiya
وحدثنا سريج بن يونس حدثنا هشيم اخبرنا حسين عن كثير بن مدرك الاشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد ان عبد الله لباهين افار من جمع Ah, Abdullahi Abdullahi bin Mas'ud yayi talbiya yayin da ya taho daga muzdalifa فقيل اعرابي هذا aka ce "Ah, wannan bako ne mutumin kauye ne ne فقال عبد الله Ah, Abdullahi bin Mas'ud ya ce انسي الناس ام ina لم يروا؟
mamaki me ya faru ne mutane mancewa suka yi ne koko bata suka yi سمعت الذي انزل عليه Naji سوره wanda البقره aka يقول sauka في masa da هذا surar المكان Bakara a wannan wajen yana ce yana yin talbiya yana cewa labbaika Allahumma labbaika.
مم. وحدثناه حسن الحلواني حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن حسين بهذا الإسناد مم.
حدثني يوسف بن حماد المعنوي حدثنا زياد المعني.
المعني حدثنا زياد يعني بكائية عن حسين عن كثير بن مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد والأسود بن يزيد قال سمينا عبد الله بن مسعود يقول to بجمع ne suka ce mun ji Abdullahi bin Mas'udin yana faɗa bi jam'in a muzdalifa سمعت الذي أنزل عليه سورة البقرة ربنا Naji wanda aka saukan masa da surar bakara yana cewa لبيك اللهم لبيك labbaika Allahumma labbaika yana faɗa ko anan ثم لبى sannan kuma ya ci gaba da talbiya ولبينا mun معه ma muka yi talbiya tare da shi
باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات fi yau mai arafa babu cewa daidai ne in mutum zai tafi arfa daga mina a ranar arfa da safe kenan ko da hantsi ya iya yin kafara yana tafiya ya iya yin talbiya yana tafiya duk wanda ya yi ɗaya ne kuma ya haɗa biyun duk ɗaya ne حدثنا عمر بن عمبر ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن نمير حا حدثنا تأويل سعيد بن يحيى الأموي مم.
حدثني أبي قال جميعا حدثنا يا ابن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال ya ce غدونا مع رسول الله صلى Ni الله عليه kuka وسلم mako tare da من manzon إلى sallallahu alaihi عرفات wasallam daga Mina zuwa Arfa
من المل- منا الملبي أشكره.
المكبر akwai wanda yake cewa Allahu akbar Allahu akbar wa min al-mu'allim akwai kuma a cikin wanda yake cewa labbaik Allahumma labbaik yake talbiya
وحدثنا محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله ويعقوب الدورقي قالوا اخبرنا يزيد بن هارون اخبرنا عبد العزيز بن ابي سلمه عن أو عمر بن حسين عن عبد الله بن ابي سلمه عن عبد الله بن عمر Abi قال أبان Umar yace كنا مع رسول muna الله صلى tare الله da عليه وسلم في Allah sallallahu alaihi wasallama غداة a عرفة safiyar Arfa ومنا المكبر a cikin akwai mai faɗin Allahu akbar ومنا المهلل akwai a cikin mu mai cewa la'adda wato mai yin talbiya Mm.
mai cewa labbaika Allahumma labbaika فأما نحن amma فنكبر mu kabbara ne muka ta yi قال nace yace قلت nace والله لعجبا منكم wallahi ina matuƙar mamaki daga gare ku كيف لم تقولوا له ماذا رأيت ko رسول me ya الله faɗa صلى الله عليه وسلم muku haka ba Allah يصنعه manzon Allah bane suka yi haka eh, suka yi haka ai da sai ku tambaye shi to shi manzo sallallahu alaihi wasallam wanne yake sai ku tambaye shi wanne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi tunda an tabbatar wannan manzon Allah ya riko da shi ai za a yi kunci da cewa ya fi نعم ko da yake ɗayan ma dai ya halatta ko duk da cewa ɗayan ma dai daidai ne amma za a kunce da cewa ai shi din ma a wannan din ne mafifici ko shine shi wannan mai ruwa da yake mamakin su da basu tambayi Abdullah ibn Abba- Abdullah ibn Abbas ba to wa- Abdullah, ah, wato ah, basu tambayi Abdullahi ibn ah, Umar ba
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن محمد بن ابي بكر الثقفي انه سال انس بن مالك وهما غاديان من منى الى عرفه sun tafi daga mina zuwa arfa da hanzi wato rana ba ta riga ta- ta ta sake ba
انه سال انس بن مالك cewa ya tambayi Anas ibn Malik وهما غاديان من منى الى عرفه daga Minna zuwa Arfa كيف كنتم Ya تسلمون kuke في هذا yi a اليوم مع رسول الله wannan rana?
صلى الله عليه Sallallahu وسلم alaihi wasallama فقال sai Anas ya ce كان يهل المهل منا me yin talbiya yana yin talbiya ولا ينكر عليه ba wanda zai ce masa kayi ba daidai ba ويكبر المكبر me yin منا kabbara kuma a cikin mu yana yin kabbara wani talbiya yake ta yi wani kuma Allahu akbar Allahu akbar yake faɗa ولا ينكر shi عليه ma ba wanda zai ce masa kayi ba daidai ba ba wanda zai ce masa ai kayi ba daidai ba shi yasa ne yake nuna ashe addini akwai yalwa a cikin sa addini na kuntata wa kai har an ga dauka an yi duk wanda bai bi fahimtar ka ba to an ne ba ka daidai ba sai dai kana da hujja Mm.
in annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abu kaza wanda ya ba daidai ba ne to wannan fa
حدثني سويد بن يونس حدثنا عبد الله بن رجاء عن موسى بن عقبة حدثني- حدثني محمد بن ابي بكر قال قلت لانس بن مالك na ce da Anas ibn Malik غداة عرفة safiya arfa wato ruwa hadisin yana daga ruwa sahabi daga sahabi kuma madar abin bakarin sahabi ne duk da cewa bai wata uku ba a duniya Allah ya karɓi ran manzo Sallallahu alaihi wasallam.
an kai shi manzo ya gan shi ya ya dan sahibin sa ne babba dan sayyidina abi bakar ne To, ما تقول في التلبية هذا اليوم ya kake faɗa wajen yin game da yin talbiya me kake faɗa game da yin talbiya a wannan ranar قال sai ya ce سرت هذا المسير مع Ɓangaren النبي wannan صلى da الله عليه ke da ya وسلم taɓa da Annabi واصحابه sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa.
فمنا المكبر A cikin mu akwai mai cewa Allahu Akbar, ومنا a المهلل cikin mu akwai mai yin talbiya.
ولا يب احدنا على Amma ساهله ɗaya baya cewa da ɗayan kayi ba daidai ba, kowa yi wanda ya ga ya ya ɗauka ya zaɓo wa kansa.
باب الإفارة من عرفات إلى المزدلفة Babin tawowa daga Arfa zuwa Muzdalifa bayan an gama tsayuwa Arfa ke da dare ya yi.
وفي باب صلاتي المغرب Da cewa والعشاء ana son جميعا a yi sallar magarba da isha jam'a a haɗa su a yi jam'i a بالمزدلفة Muzdalifa في هذه a الليلة wannan daren ka a ce za a gabatar da magarba a a jinkirta ta a bari sai lokacin isha a hada a yi نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زي- بن زيد أنه سمعه يقول ya ji usama yana cewa kurabi ya ji usama tun yana cewa da fa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min daga arafata arfa hatta idza kana bi shibi har yayin da ya zo hanyar da ke gefen dutse nazala sai ya sauka fa bala ya yi bawali thumma tawadda sannan ya yi alwala wa lam yuzigil wudu'a amma alwalar tasa sama sama ya yi ta bai tsaya ya cika alwala ba irin yadda yake fa qultu lahu ya ce as-salata salata ai wakacin sallah ya yi a yi sallah qala ya ce As-salatu amamaka.
a yi sallah sai nan gaba ne za a yi farakiba Allah ya hau taguwarsa ya hau dabbarsa falamma ja'a al-muzdalifata nazala alwala وتوضأ فأسبغ الوضوء.
da cikawa irin yadda ya saba yi ثم أقيمت sannan الصلاة kuma aka yi kama sallah فصلى ya المغرب sallar magarba ثم أناها كل إنسان ana فقيره gama في magarba kuma منزله kowa ya so ya durkusa da raƙumarsa inda ya sauka ثم أقيمت sannan aka yi العشاء kamar isha فصلاها sannan ya sallar isha ولم يصل بينهما bai شيئا sallar wani abu ba na nafila tsakanin magarba da isha
حدثنا محمد بن رمي اخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة مولى بن ومولى الزبير عن قريب مولى بن عباس عن اسامة بن زيد قال yace In Usama yace انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الجمعة من عرفات bayan an taso daga arfa إلى بعد تلك الشعاب zuwa sashen wannan hanyoyin da ke kan duwatsu لحاجته don biyan bukatarsa فصببت عليه bayan من ya الماء ya zo na zuba masa ruwa فقلت ya أتصلي ce za ka yi sallah ne ya rasulallah فقال sai ya ce Al-musalla almusalla a a mamaka.
mamaka wurin da za a yi sallah yana nan gaba ba a nan za a yi sallah ba sai an kai muzdalifa
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك حا وحدثنا أبو آمين.
كريب واللفظ له حدثنا ابن المبارك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس ya قال ce سمعت أسامة بن زيد يقول na ji usama tunu zaidin yana cewa أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات Zam ya taho daga arfa فلما انتهى إلى yayin الشيب da ya kai hanyar da ke gefen dutse نزل ya sauka فبال ya kawai ولم يقل أسامة أراك aragal الماء ma ce aragal ma a ba wato wannan malamai suka ce yana daga abin da ke halatta cewa daidai ne a ruwaito hadisi da ma'ana ga نعم wanda yake ya sani نعم To, قال ya ce fada'a bima'in ah, wa- ya ce a kawo ruwa ya yi fatawadda'a alwala wu'an laysa bil baligi amma alwalar da bai kai matuƙa a wajen yin ta ba ya yi ta sama sama ne
qala ya ce fa qultu ya rasulullahi as-salata ai sallah ne qala sai manzon Allah ya ce as-salatu ai amamaka wajen yin sallah na nan gaba sun qala ya ce thumma sara sannan manzon Allah ya ci gaba da tafiya hatta balaga har jam'an sai da ya kai muzdalifa fa sallal maghriba wal ya isha'a sallaci magarba da isha a muzdalifa
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا زهير أبو حيثمة حدثنا إبراهيم بن عقبة أخبرني قريب أنه سأل أسامة بن زيد ya tarbi Usama tun Zaidin كيف صنعتم حين ردفت ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة yaya kuka yi lokacin da ka hau dabba ɗaya da kai da manzo sallallahu alaihi wasallam maraicen arfa bayan an taho daga arfa فقال yace جئنا الشئب mun zo gef- hanya da ke gefen dutse الذي ينيخ الناس فيه للمغرب a wanda mutane kan durkusa da raƙuwarsu a cikin lil magaribi mun zo daidai magarba نعم فأناخ رسول الله Manzo صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi ناقته wasallam wato shi lil magaribi din yara ta da jikina din ne Na'am.
kawai yara ta da riko din ne na'am Ehem.
na'am Manzo نعم sallallahu alaihi wasallam ya durkusa da taguwarsa نعم وبالا ya bawali وما bai قال ce a harakan ma'a ba ثم دعا بالوضوء sannan ya ce a kawo ruwan alwala فتورع ya yi alwala وضوءا ليس بالبارد alwala wadda ba tsayawa ya yi ta sosai ba sama sama ya yi ta مم. فقلت يا رسول Sannan ya الله Rasulallahi, as-salata.
a yi sallah ne nan za a yi sallah sai فقال manzo Allah ya ce as-salatu amamaka.
a yi sallah gurin da za a yi sallah na nan gaba
فركب manzo Allah ya hau dabbarsa حتى دين aka je ga المزدلفة muzdalifa فأقام da المغرب aka yi kama magarba Sun ba alaƙar da su aka yi kuma mana na magarba zuwa.
sannan mutane su rusa da raƙunan kowa a inda ya sauka walam ya kullu amma ba su kwance ba hatta aqama al-isha al-akhirata wato ba su kwance ba su tsaya kwance da bai bai ba har sai da manzo sallallahu alaihi wasallam ya iqamar isha ya sa aka iqamar sallar isha ta karshe fa da salla ya sallah summa hallu sannan suka sauke kayan da ke kan ragar bobon su ko su kwance da bai bai qultu yace fa kayfa fa'altum hina asbatum ya kuka yi da gari ya waye muku da za Ala.
ku yau da rifa ku ta kamina ya aka yi qala yace radifahu al-fadl ibn Harun abbas Abbas ne ya hau dabba tare da manzo sallallahu alaihi wasallam annan ba Usama ba Mm.
ne ne dan amin manzo ya hau wan talaqtu ana fi subbaq quraish Ni.
ala rijlayya Ya, na tafi akan kafafuna ina kan cikin na gaba gaban Qurayshawa
حدثنا- wanda suke saurin zuwa mina
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا وكيع حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن قريب عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah sallallahu alaihi wasallama لما أتى النقبة yayin da ya je kwari التي ينزله الأمراء wanda wato ko hanya da ke jikin dutse wadda sarakai kan sauka a wajen نزل ya sauka فبال ya bawali ولم يقم أحراق bai je a الماء haraka lima'a ba ثم دعا بوروء sannan ya ce a kawo ruwan alwala فتورع ya yi alwala وضوءا خفيفا amma alwala sassauka فقلت يا رسول ya ce الله ya الصلاة rasulallahi za a yi sallah ne a nan فقال manzo Allah ya ce الصلاة a أمامك sallah sai nan gaba ne za a yi حدثنا عبد عبد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء مولى سباء عن اسامه بن زيد انه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم Usama ya kasance abin kututawa manzo ma'ana sun hau dabba ɗaya ya hau dabba tare da manzo حين افار من yayin da عرفه manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho daga arfa فلما جاء الشيبه yayin da ya je ge- a a hanya da ke gefen dutse hanya da ta ratsa dutse انا ya راحلته durkusar da taguwarsa ثم ذهب الى القائد sannan ya tafi inda ake tsuguno فلما رجع yayin da ya dawo ذببت عليه من mutuwa الاداوه masa daga salka فتوضا ya alwala ثم ركب sannan ya hau dabbar ثم اتى sannan ya المزدلفه je muzdalifa فجمع بها ya بين المغرب tara abin da ya والعشاء tsakanin magarba da isha حدثني زهير بن حرب حدثنا زيد بن هارون اخبرنا عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama افار من عرفه ya taho daga arfa واسامه alhali usama tun zaidin shine abin dora wasu akan dabbar da yake kai ya dora usama a ko usama to ya hau dabbar da manzon Allah yake a kanta أمم. قال اسامه usama ya ce فما زال يسير على yake mai هيئته na tafiya bisa wannan sifar حتى اتى har sai جمعا da ya je muzdalifa حدثنا ابو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد بن زيد قال ابو الربيع حدثنا حماد حدثنا هشام عن ابيه قال سئل an اسامه tambayi usama tun Wa ana shahidu.
alhali ina wajen او قال سالت ko اسامه cewa بن ma زيد ya tambayi usama tun zaidi وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه من ya dora عرفات shi akan dabbar da yake kai daga arfa قلت nace كيف كان يسوع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفار من عرفة yake yayin da ya taho daga arfa قال yace كان يسير ya الأنقى kasance yana tafiya a hankali a sannu a sannu فإذا وجد فجوة amma in ya ga fili a gabansa ba tukowa mutane نص yakan yi sauri zai yi sauri حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان وعبد بن بن وعبد وعبد الله الله بن بن عمر نمير وعمر بن عبد الرحمن بن وعبد جابر بن عمر بهذا الاسناد بهذا الاسناد وزاد في حديث حميد آه، يا قاري الحديث عبيد قال هشام هشام يجي والنص فوق العنق.
يا سبب عنق يجي
حدثنا saurin ya fi a nasu fiye da annabu نعم حدثنا يا ابن يحيى اخبرنا سليمان بن بلال عن يا بن سعيد اخبرني عدي بن ثابت ان عبد الله بن يزيد حدمية حدمية ان ان عبد الله بن يزيد حدمية حدثه ان ابا ايوب اخبره abu ayyub انه al-ansari ya bashi labari انه صلى مع رسول ya الله yi صلى sallah الله عليه وسلم sallallahu في alaihi حجة wasallam a الوداع babban kwana ya sallaci المغرب magarba da isha والعشاء a بالمزدلفة muzdalifa وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد an ya bin sa'id bi hadha al-isnad da wannan isnadin qala ibn ruhin fi ibn rajab ya riwayati faɗa a tasar an ruwaya abdullah ibn yazid al-hadami Mm, daga Allah da zidal hadami wa kana amiran ala al-kufati ya yi sarkin kufa wato ya yi gwamnan kufa ala ahad ibn zubair zamanin da Abdullahi bin Zubair yake halifa wanda shi Abdullahi bin Zubair ya yi lafarsa ne daga Makka
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه Allah وسلم sallallahu alaihi wa sallam صلى المغرب والعشاء بمزدلفة جميعا Muzdalifa gaba daya ya hada ya yi su jam'i tahiri kenan.
حدثني هرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره أن أباه قال Mahaifinsa ya ce, جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء Manzana بجمع sallallahu alaihi wa sallam to mahaifin nasa shi ne Abdullahi bin Umar.
Na'am.
Allah ya kare da a gare shi.
آمين.
Manzana sallallahu alaihi wa sallam ya tara magarba da isha bi jam'in a Muzdalifa.
ليس بينهما سجدة bai wata nafila ba tsakaninsu bai tsaya yin nafila ba a tsakaninsu وصلى المغرب ثلاث ركعات ya yi sallar magarba raka'a uku وصلى العشاء isha ko ركعتين ya yi ta raka'a biyu فكان عبد الله يصلي بجمع كذلك kamdan rasulun ya kasance kamdan umar ya kasance haka yake yi a muzdalifa حتى ليق بالله har Allah تعالى ya karɓi ransa مم. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد حدثنا الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن عاقل وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير انه صلى المغرب بجمع ya yi sallar magarba a muzdalifa والعشاء ya بإق- sallaci isha da بإقامته iqama ثم حدث عن ابن عمر a sannan ya ba da labari daga Abdullahi bin Umar أنه صلى مثل ذلك cewa haka ma alamu umar ya kiran sallah ɗaya iƙama ɗaya wannan ruwa kenan take nuna iƙamin ma guda ɗaya ta ta wadatar ya kai wa magarba iƙama to ta wadatar ma ga sallar isha
وحدث من- ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك ya kuma alamu umar ya ce ai haka ma manzo sallallahu alaihi wasallam ya amma ruwayar baya take nuna cewa iƙamar biyu a نعم ba bayan an yi wa magarba ta ta iƙamar da za a yi isha ita ma an mata ta ta iƙama نعم to وحدثني زهير بن حرب حدثنا وكيع حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال yace صلاه ما بإقامة ya واحدة sallaci magarbar da isha gaba daya da ikama daya
حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري وعن سلمة بن قائل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال abdullahi umar ya ce جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين manzala المغرب sallallahu alaihi والعشاء wasallam ya بجمع tara tsakanin magarba da isha a muzdalifa صلى المغرب ثلاثا ya yi sallar magarba raka'a uku tunda ita ba a yi mata kasaro والعشاء ركعتين isha ko ya yi ta raka'a biyu da بإقامة ikama واحدة daya وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن عمير حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق قال قال سعيد بن جبير sai da rubairin ya ce أخبرنا مع ابن Mun عمر tare da Abdullahi Umara Hatta daga jina jam'a.
Arfa har muka je Muzdalifa.
فصلى بين المغرب Abdullahi Umara yana والعشاء sallar magarba da Isha بإقامة da واحدة ikama daya ثم انصرف sannan ya tafi ya yi sallama فقال ya ce bayan ya yi هكذا صلى sallama بنا ya رسول juyo الله صلى gare الله mu عليه yake وسلم fara في da هذا cewa المكان haka yadda na yanku din nan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana sallah a wannan wajen
باب استحباب زيارة التجليس في صلاة الصبح يوم النهار بالمزدلفة babin cewa ana son a ƙara sammako da sallah asuba a ranar sallah ranar sallah ne a muzdalifa saboda a samu a zo mina da wuri a yi Wa- sallah asuba da wuri a muzdalifa don a taho mina والمبالغة فيه بعد تحقق an طلوع kai الفجر matuƙa fa a cikin yin da wuri amma fa da aka ce a yi da wurin kan wani ya ce zai gandoki ya yi duka alfijir a'a sai an tabbata alfijir ya fito حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب جميعا عن ابي معاويه قال اخبرنا ابو معاويه ان لا تشاء عمر بن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال الله يتي ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاه ban taɓa ganin manzon Allah yayi wata sallah ba الا sai a لميقاتها wakacin da aka ce shine na wannan sallar illa salataini sai ko salloli guda biyu su ne na Salatul san maghrib wa ya isha yi bi jam'i.
su ba a wakacinsu ba a wato sallar magarba da isha a muzdalifa to magarbar ya jinkirta ta sai da ta shiga cikin wakacin isha ya yi ta
wasan alfajar yau mai izin kabala miƙatiha ya sallaci asuba a wannan ranar kafin wakacin da ya saba yin ta don da ya ce kawai miƙa ta kafin wakacin da shi manzo ya saba yin ta ba wai ana nufin kafin abin da ya ke ba
حدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم جميعا عن جرير عن الاعمش بهذا الاسناد وقال قبل وقتها بجلس ga wa- kafin wakacin da ya saba yin ta rika nasa da zambako tun da ragowar duhu
باب استئباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن babu cewa ana son a gabatar da tahowar masu rauni kamar mata da makamantansu min Min muzdalifa Muzdalifata daga muzdalifa ila Mina.
tufa a citomina في أواخر الليالي a ƙarshen dare tun kan ma alfijir ya yi su su bar muzdalifa tun ma alfijir bai fito ba قبل زحمة الناس kafin matsatsin mutane saboda duban matsayinsu a tausaya musu su yi gaba واستئباب المكس لغيرهم da cewa an fi son sauran mutane ba matan nan ba ba wanda suke rauna na ba su su zauna a muzdalifa حتى يصلوا الصبح har sai sun بمزدلفة yi sallah asuba a muzdalifa bayan ma sun yi sallah asuba a muzdalifa su zo masharul haram su Na'am.
ta su ta addu'a sai yana dab da fitowar rana sannan kuma su dawo mina
وحدثنا عبد الله بن س... بن مسلمة بن قالب حدثنا أبله يعني بن حميد an عن yi القاسم kasi عن an aisha عائشة annaha qalat aisha ta ce استأذن سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة sai da sauna a kan manzo sallallahu alaihi wasallam ta nemi manzon Allah ya mata izini daren muzdalifa تدفع قبله a ce ta taho mina kafin shi manzo ya taho وقبل هدمة الناس kafin shigowar mutane masu saurin mutane وكانت امرأة سب- سبقة al'adar jimra akan sami da ta mace ce mai nauyi mace ce mai jiki ita sai da sauna يقول القاسم kasimu وسبقة yace abin الثقيلة da ake nufi da sami datu a sakilatu mai nauyi kamar irin wannan ba idraji ba ne نعم abin da yasa aka ce ba idraji ba ne saboda ai an ware shi an ce ya kulul qasim Na'am.
da kawai cewa aka yi wa sabiqatu as-sabilatu ba a kawo ya kulul qasim ba to sai a ce an samu idraji Na'am.
amma matukar an ware an sa wata magana da take nuna ba maganar manzon Allah bace sallallahu alaihi wasallam to a sannan ba idraji
قال yace فأذن Allah لها ya yi mata izinin cewa ta huce din ta tafi فخرج قبل دفعه ta fito daga muzdalifa kafin manzon Allah ya baro muzdalifa وحبسنا mu ko ya tsaye da mutum da mu ba mu ce muna son mu tafi ba حتى أصبحنا har sai da asuba ta yi فدفعنا gari ya بدفعه waye muka taho da tahowarsa
والآن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ta masara da sauratu aisha allah kare da a gare ta ce ai wallahi a ce ni ma na nemi izinin manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin bar muzdalifa tun da ragowar dare tun kafin a fara tukowa a fara tumutsu zai irin yadda sauratu ta nemi izinin فأكون أعرفه بإذنه a ce na taho da yardarsa أحب إلي من مفروح به ya fi- ya kaɗin ya fi soyuwa zuwa gare ni daga duk wani abu da za a yi farin ciki da shi wato matsatsin ya yi yawa ta kai tana burin ina ma ta yi irin yadda saunar ta yi
وحدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن المسلم جميع جميعا الحديث عن لك النبي فيه قال قال المسلم المصنع حدثنا عبد الواحد حدثنا ايوب وحدثنا مالك القاسم عن القاسم عن عائشه قالت عائشه تجي كانت سودة امرأة sai da sauran صمتة ta ce mace ce mai jiki سبتة mai nauyi فاستأذن رسول الله sai صلى ne الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallama أن تفير من ta جمع taho الليل daga muzdalifa da dare فأذن لها manzo Allah ya mata izini فقال عائشة Aisha ta ce, وليتني كنت Ina ma a ce ni ma na أستأذن nemi رسول izinin الله صلى الله عليه وسلم manzo sallallahu alaihi wa كما sallama استأذن رسول irin الله yadda sauratu ta nemi izininsa.
وكان عائشة لا تفيض إلا مع Aisha ta الإمام kasance ba ta baro muzdalifa sai tare da jagoran alhazin.
Mm.
Tana ganin yadda ta yi tare da manzon Allah.
Sallallahu alaihi Wani ba wasallam.
manzon Allah kuma a ce ta bari ai bai daidai ba. rike alkawari shi ne rike alkawari abinda aka yi da manya to a ci gaba da yin nasa yadda aka yi da an yi tare da manya to وحدثنا ابن نمير حدثنا ابي حدثنا عبيد الله بن عمر an عن abu rahman bin kasmi an kasmi an aisha ta kalar aisha ta ce وددت اني na yi burin كنت ina ma a ce na yi صلى الله عليه sallallahu alaihi وسلم wasallama فاستاذن irin المولود yadda hamsaudatu ta nemi izininsa فوصل للصبح in ya fi ma بمنى a ce na bar muzdalifa na zo amina in sallah asuba a minan فعمل in ya جمرتها so in jefi dutsen agaba da wuri قبل ان ياتي kafin الناس mutane su zo فقيل لعائشه an ce da aisha فكانت سودة a wurin تستاذن ta sauratu neman izini ta ne wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama قالت نعم aisha ta ce kwarai haka aka yi انها كانت امراه ثقيله mace ce صدقه ita mai nau- mai jiki mai nauyi فاستاذن رسول sai ta الله صلى nemi الله عليه izinin manzon وسلم sallallahu alaihi wasallam cewa ka baro muzdalifa tun da ragowar dare فاذن لها manzon Allah ya mata izini ta baro muzdalifa tun da ragowar dare
حدثنا وكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع بن حاء، وحدثنا حبيب.
زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن كلاهما عن سفيان عن عبد da wajen الرحمن da abdulrahman da suka tsaro hadisin قال daga sufiyanu sufiyanu daga abdulrahman ibn qasim da wannan isnadin yadda ya gabata a baya حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي وحدثنا يحيى هو لقدان عن ابن جريج حدثني عبد الله بن مولى مولى اسماء قال قالت لي اسماء Ah, yace asma'u ta ce da ni وهي عند دار المزدلفه alhali tana gidan da aka gina tana gindin gidan da aka gina a muzdalifa هل غاب القمر wata ya faɗi قلت لا yace a wata bai riga ya faɗi ba فصلت ساعه ta ci gaba da sallah ثم قالت sannan daga baya ta Ya ce, bunayya.
ya karamin ɗana هل غاب القمر wata ya faɗi قلت نعم yace kwarai قالت ta ce ارحل بي tashi mu tafi na فارتحلنا taso muka taho حتى رمت الجم... حتى رمت da الجمرة ta zo mina ba ta tsaya ko'ina ba sai ta zarto akama ta zo ta jefi dutsen akama ثم صلى في منزلها sannan ta koma ta yi sallah a gurin da ta sauka فقلت لها Ya ce أي da حتى ita, ya mi wani gibi wani gijiya ta لقد قس- mun جلسنا yi fasan mako ba yanzu mutane suke tahowa ba amma ke kin ce mu taho قالت ta ce كلا أي بني a'a ba mai sammakon da zai bata mana aiki ba ya ɗana إن النبي صلى الله عليه وسلم Ai manzo Allah sallallahu alaihi أذنني.
wasallam ya yi izini ga mata Mm.
za a iya baro mina tun am za a iya baro muzdalifa tun da ragowar dare za a iya baro muzdalifa tun da ragowar dare kuma hadisin nata da yadda ta aikata yake nuna kenan akwai mi ashe mai hanzari Mm.
ya iya yin jifa tun ma kafin alfil da girdo Na'am.
ko kuma a ɗauka masa cewa a'a ba wai ta jifan ba ne kafin ketowa alfijir amma ta jinkita sallar asuban ne ba ta yi ta yayin ketowa alfijir din ba نعم ta bari sai da ta je ta yi jifa مم.
sannan ta ta zo ta yi sallar asuba مم. وحدثني علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج بهذا الإسناد da wannan isnadin وفي روايته قالت a ruwayarsa wato asma'u din fa yar sai da abi bakar ake Na'am, na'am.
faɗa ya da matar abu zubairu Mm.
mahaifiyar abdullahi zubairu Mm.
Ah, saboda ita a ƙarshen rayuwarta ta makance shi Allah yasa Akbar.
take tambayar sa wata ya faɗi ne مم.
shi wata ai bai faɗi ba daga baya ta sake tambaya watan ya faɗi yace ya faɗi مم.
to نعم وفي a ruwayar رواية shi aliyu na hashirafin قالت ta ce لا أي بني a'a ba mai gaggawa ba ɗana إن نبي الله صلى الله ai عليه annabi وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi izini ga matansa a hajjatul wada'i cewa su zo su da su taho mina su bar muzdalifa tun da ragowar dare نعم حدثني معمر بن عاتم حدثنا يا بن سعيد حاء تعويل.
علي بن خشرم اخبرنا عيسى جميعا عن ابن جريج اخبرني عطاء ان ابن شوال اخبره انه دخل على ام حبيبه ya shiga da فاخبرته umma habiba matar manzo sallallahu alaihi wasallam ta ba shi labari ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ya بها aiko من da جمع ita بليل muzdalifa da daddare tun da ragowar dare yace ita ta taso ta taho mina حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا سفيان بن عيينه حدثنا عمرو بن دينار حاء تعويل.
حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن شوال عن ام حبيبه قالت ta ce kunna naf'aluhu ala ahadin nabi mun sallallahu alaihi kasance wasallam mukan bar musdalifa mu taho mina tun da ragowar dare tun a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam nugallisu min jam'in muna ila yin minan sakamako mu taho tun da ragowar dare daga musdalifa mu taho mina وفي رواية الناجد وفي رواية الناجد الناجد الناجد nugallisu min muzdalifata muna yin sammako mu baro muzdalifa ba jan ku ya kira ta ba muzdalifa duk dai sunan abu ɗaya ne jan ku ɗin ita ce dai muzdalifa na'am حدثنا يحيى بن يحيى وكتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس يقول na da abdullahi abbasin yana cewa بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah في ya الثقل ce in taho a cikin ma tare da masu nauyi ni wanda mai ma'anar ma'a ce Na'am.
an ce ma'a sakali نعم أو قال في ko shi bayan الرعبة fara a a cikin tare da wanda suke raunana من جمع daga muzdalifa بليل tun da ragowar dare tun da ragowar dare مم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس يقول yadda Ibn Abbas yana cewa أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله ni ina cikin wanda manzon Allah ya ce mu taho da wuri Mm.
tun asuba ba ta yi ba a tare da raunana a cikin iyalinsa Mm.
tare da masu rauni daga cikin iyalin gidan manzo sallallahu alaihi wasallam حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال Abdullah ibn Abbas ya ce ina كنت في من قدم رسول الله صلى الله cikin عليه wanda وسلم في ضعفة أهله manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su taho a, daga Muzdalifa su taho mina tare da masu rauni daga cikin iyali daga cikin iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فحدثنا عبد بن حميد اخبرنا محمد بن بكر اخبرنا ابن جريج اخبرني عطاء ان ابن عباس قال Abdullah ibn Abbas ya ce بعث بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصار ya aiko ni in taho muslim mina daga musdalifa tun a lokacin sauro tun alfijir bai ba من جمع daga musdalifa في ثقل fi sakali na biyu Sakali ya yi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
masu nauyi ko masu rauni daga iyalin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam قلت na ce أبلغك أن ابن عباس قال بعث ka بي رسول sami labari wato irin jirage da yake tambayar a ɗawo الله ka sami labarin cewa Ibn Abbasin ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in taho mina tun da ragowar dare mai tsawo قال لا yake a wannan ba إلا كذلك bisa بسهر hali daidai yadda na faɗa ma cewa lokacin sahu قلت na له ce da shi فقال ابن عباس Abdullahi Abbasin ya ce رمينا الجمرة قبل الفجر mun jefi dutsen akaba tun ma kafin fitowa alfijir وأين صلى الفجر ya ina kenan za a ce ya sallah asuba قال لا ya ce a'a ni wannan ba haka zan faɗa ma ba don ko ba haka na ji ba إلا كذلك ni ne da zan faɗa ma yadda na faɗa ma a can a baya ba sabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bisa hali Mm.
wannan tsayawar fitarwa da kake yi ta kace amma ni ga yadda na ruwaito hadisin Na'am.
kuma zan faɗa ba
وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر كان يقدم ضعفة آله Allah mu ya kasance yana gabatar da masu rauni a cikin iyalinsa ويقفون عند المشعر الحرام بالمزلفة su tsaya su zo su tsaya gurin masharul haram a muzdalifa بالليل da dare ويذكرون su الله ambaci Allah yadda suka ga za su ambaci Allah ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام sannan su baro masharul haram tun kafin ma jagora aikin hajjin ya zo wajen وقبل أن يدفع kafin ya ce zai bar wajen فمنهم من يقدم mina Mina, a salatu cikin fajari.
akwai wanda yakan zo mina daidai sanda ake sallar asuba ومنهم من يقدم بعد ذلك a cikin su kuma akwai wanda yakan zo ma bayan sallar asuba فإذا قدموا amma suna zuwa رموا الجمرة zarcewa suke su jefi dusa
وكان ابن عمر يقول ibn Allah Umar ya ya kasance yana cewa أرخص في أولئك رسول الله صلى الله Allah عليه sallallahu alaihi وسلم ya yi rangwame a cikin mata da masu rauni cewa sa iya baro muzdalifa tun kafin alfijir مم. باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي babin jifan dutsen akaba daga kwarin daga cikin kwarin da ke gefen ba daga tudun ba a shiga kwarin sannan a jefe ta wata kunu makatu an ya sari sai zama maka ta koma hagun da shi sai zama maka ta koma hagun da shi kenan wa yukabbiru ma kulli hasatin yana yin kabbara tare da duk dutsen da zai jefa sai zama ya tsaya haka daga kwarin ga akaba nan ga albarka yan damar daga akaba tare da gangarowa maka ake zama da yake an yi hanya ta dutse ta karkashin dutse sai zama da sauki zuwa maka yan daga akaba bai fi kilomita uku da kaɗan ko zuwa kudu ba za a shigo maka to حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال Allah da zai da ya ce, رمى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة Allah da tsulin ya jefi dutsen akaba من بدن daga الوادي cikin daga kwarin filin بسبع حسيات ba da tsakon kwani bakwai kuwa يكبر مع كل حساة yana yin kabara tare da duk tsakuwar da zai jefa duk tsakuwar da zai jefa sai ya ce Allahu Akbar قال ya ce فقيل له aka ce da shi إن أناسا يرمونها من wasu فوقها mutane sun zo jifa kowawa suke daga kan tudun su jefo ta nan ga farin nan kuma ga tudun ita kuma ga ta da kan wasu su ta hau kan tudun su jefo ta
فقال عبد الله بن مسعود Allah Rasulun ya ce هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزل عليه سورة البقرة wannan waje da kuka ga na tsaya na yi jifa nan ne inda manzan da aka saukar wa surar bakara sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya yi jifa na rantse da ubangijin da ba wani abun bautawa da gaskiya in ba shi ba
وحدثنا من جابر بن الحارث التميمي اخبرنا ابن مسهر عن ابن عن الاعمش قال قال سمعت سمعت دجاج عن بن يوسف يوسف يقول وهو يقول دجاج يقرأ على بن المنبر يوسف sarkin nan azzalimi yana faɗa alhali yana hudu ba akan mimbari الف القران ku saba da qur'ani كما الفه جبريل kamar irin yadda mala'ika jibrilu yake faɗa ba wai ku ce sura kaza ba ku ce surar da ake ambatan kaza a cikin ta wani cewa mala'ika jibrilu in yazo cewa yake da manzo wannan ayar a sa su a cikin surar da aka ambaci kaza to sai zama wasu suke ganin cewa ba daidai ne ka ce sura kaza ba sai dai ka ce surar da ake ambatan kaza to shi ma jajin yusuf yana da irin wannan fahimta السوره التي يذكر فيها ya ce shan البقره jajin Yusufa malamin Qur'ani ne yana koyar da yara Qur'ani ne amma likafa sai gaba sai ya zamo ya yi mulki mai faɗi to ku ce surar da ake saukar da bakara a ciki نعم ko surar da aka surar da aka ambaci saniya a ciki wa suratul ko lati surar da aka yuzkaru ambaci fiha Nisa, mata a suratul lati ciki ko yuzkaru wanda fiha aka Alu ambaci Imran.
Alu Imran قال ne ce فلقيت ابراهيم sai na gaba da Ibrahim wanda ɗaya ne daga cikin kankan malaman tabi'a فاخبرته ya بقوله ba shi labari da abin abin da na ji daga bakin hajjalu تسبه yadda an je shi ya faɗa masa maganganu Wakala.
su alimi kamar ka kai ne za ka ce za ka koya mutane ya za- ya tsarin addini yake wakala ya ce حدثني عبد الرحمن بن يزيد انه كان مع عبد الله بن مسعود "Mm." مات الجمرة العقبة ya je dutsen akaba فاستبدل الوادي ya ja wato ya ya shiga kwarin filin ya Was- ce ka kwari a filin فاستعرضها ya ya tare ta فرماها من بدن wato ya الوادي zamo dutsen akabar kamar yana sama da shi shi Na'am.
yana daga kwari ba tudun ya hau ba balle har ya zamo akabar kamar tana ƙasa da shi نعم sai zamo ya jefe ta daga kwarin بسبع حصيات da zagon kwani bakwai يكبر مع كل حصاة yana yin kabara tare da duk zagon da zai jefa قال ya ce وقلت ya ce يا أبا عبد ya ba الرحمن da rahamani إن الناس يرمونها من فوقها mutane da yawa sun fi son su je daga sama su yi jefa فقال sai alam rasulun ya ce هذا wannan والذي wajen لا da إله ya غيره na rantse da ubangijin da ba wanda ya cancanci a bauta masa in ba shi ba مقام الذي أنزل nan ne عليه inda سورة wanda aka البقرة saukar masa da sura bakara ya tsaya
وحدثني يعقوب الدورقي حدثنا ابن ابي زائدة حا حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان كلاهما عن الاعمش قال سمعت الحجاج يقول سمعت الحجاج يقول ya ji hajjajin yusuf yana لا cewa تقولوا سورة kada ku البقرة ce surar bakara sai dai ku ce surar da aka ambaci bakara a cikinta وقتص الحديث suka بمثل kawo حديث hadisin مسكين kamar yadda ibnu musulun ya kawo da ibnu abiza idata da sufiyan
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة حاء حدثنا نعم محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع عبد الله ya je haji tare da Abdullahi Abdullahi bin Mas'udin قال yace فرم الجمرة بالسبع yace حسيات duji- duwa- dutsen akaba da tsakon kwani bakwai وجعل البيت عن يساره ya sanya ka'aba daga hagun da shi ومنى عن يمينه mina kuma ta zamo tana dama da shi وقال yace هذا مقام الذي zai أنزل عليه yi سورة wanda aka البقرة saukar masa da surar bakara ya tsaya ya jifa
حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة بن هذا الإسناد wajen saboda tukuwar mutane ya zama farin ma da an daidaita shi Na'am.
daga mutum da an haɗa da wajen نعم saboda tukuwar mutane نعم to حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة بن هذا da الإسناد wannan isnadin غير أنه sai قال ya faɗa a tasar wayar فلما أتى جمرة yayin da ya العقبة zo dutsen akaba حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا حدثنا أبو ابو الحميد الحميد ها الحميد.
وحدثنا ابن يحيى واللفظ له اخبرنا يحيى بن على ابو محي- محياتي an عن sallama سلمة بن فايل عن عبد الرحمن بن يزيد قال Abdulrahman bin Yazid ya ce, قيل لعبد الله an ce da Abdulrahman bin Mas'ud ان ناسا يرمون wasu الجنه mutane من suna فوق jifan العقبه dutse daga kan a- akaba Kala.
da sun hau can sama sannan su ringa jifa don gurin jifan ya komo kamar kasa da su Mm.
su suna kan tudu مم. قال ya ce فرماها عبد الله من بدن الوادي abdullahi shi sai ya sauka tsakiyar kwarin ya jefa akaba daga nan ثم قال sannan ya ce من ها هنا wallazi والذي la لا إله ilaha غيره.
ghairuhu ramahal ladzi unzilat alayhi suratul baqara daga nan ne wanda aka saukar da surar baqara sallallahu alaihi wasallam ya nufi dutsen akaba na rantse da ubangijin da ba wanda ya cancanci a bauta masa in ba shi ba مم. باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النهر babu cewa an fuskar in za a je ku dutsen akaba a ranar sallah Mm.
wanda damar ranar sallah ita akaba ita kaɗai ce ake jifa مم.
kashe gari ne ake jifar goro zai hau uku da ɗaya kashe garin da ma ɗaya kashe garin in ba a yi ta ajiyi ba to ita aka wannan an fi son a jefe ta ana kan dabba
وبيان قوله تعالى da kuma bayanin faɗin لتعلموا manzo مناسككم sallallahu- ah, wa wa bayanin ƙaunin sallallahu alaihi wasallam bayanin faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ta huzu wa nasu ku karɓi tsarin ibadar hajjin ku daga gare ni
حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول ya jabir bin abdullahi Allah ya kare da a gare su yana cewa رأيت Na النبي ga صلى الله عليه sallallahu وسلم alaihi يملي على wasallam yana راحلته يوم jifa النهر a kan taguwarsa yana jifan akaba daga kan taguwarsa ranar layya ويقول yana cewa لتأخذوا ku karɓi مناسككم ibadunku daga gare ni فإني لا أدري لعلي Ni لا ban sani أخرج ba, بعد حج da ayi هذا ka zama ba sake wani hajjin ba bayan wannan hajjin.
صلى الله عليه وسلم حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن عينة حدثنا واكل عن يز- عن يزيد عن زيد بن ابي انيسة عن يحيى بن حسين عن جدته ام الحسين قال سمعتها تقول حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة Yahya الوداع ibn Husaini نعم ya karɓi hadisi daga kakarsa ita ce Ummul Husaini mahaifiyar mahaifinsa مم.
ya ce na je ta tana cewa na je hajji tare da manzo sallallahu alaihi wasallam san da ya hajjin sa na ban kwana مم. فرأيته حين Na ga أقبل manzo رجل Allah sallallahu alaihi العقبة wasallam ne da dutsen Aqaba وانصرفا.
ya juyo وهو على yana راحلته kan dabbarsa ومعه بلال وأسامة Usama yana tare da da suna tare da shi أحدهما ɗaya يقول daga به cikinsu راحلته yana jan taguwar والآخر رافع صوبه على رأس رسول ɗaya الله صلى الله kuma ya عليه وسلم saka من الشمس tufafinsa ya kare manzo sallallahu alaihi wasallam saboda rana قالت sai ce فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا Bayani bayani mai tsawo ثم سمعته يقول sannan kuma da ji manzo yana cewa نعم in umira alaikum abdun mujaddadun idan aka nada bawa wanda yake mai karyayyen hanci a kanku حسبتها قالت ina أصوات zaton ta ce baki يقولكم بكتاب الله تعالى mutane zai jagorance ku da littafin Allah tabaraka wa ta'ala فاسمعوا له wanda وأني yake a kan ku wajibi ne ku ji ku biyayya Na'am.
ku cewa asalin sa ai kaza ne ku da kuke kaza ku da kuke larabawa ya za a dora muku baka fata a a ai daukaka da tsayawa yin aiki da littafin Allah ne Mm.
ko bakar fatan ne zai aiki da littafin Allah ai ya zama dole a bi shi Mm. وحدثني عمر بن حنبل حدثنا محمد بن سلمة عن ابي عبد الرحمن عن زيد بن ابي قليسة عن يحيى بن الحسين عن ام الحسين جدته قالت ta ce حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم na حجة je الوداع aiki tare da manzo sallallahu alaihi wasallam haikin sa na ban kwana أمم. ورأيت أسامة Daga وبلالا Usama da Bilalu وأحدهما آدم بن alhali الإيمان ɗaya daga جاكة cikinsu النبي ya صلى الله عليه kama وسلم na taguwar manzo sallallahu alaihi wasallam والآخر رجل Rajon kuma ya صبر daga يسقط tsarin من yana الحر kare manzo daga zafin rana.
حتى رمى جمرة Abin da العقبة manzala ya fi dutsen akaba.
أمم. قال مسلم Muslim ya ce, واسم أبي عبد الرحمن خالد بن أبي يزيد Mani shi ne halin Ibn Abi Yazid.
وهو خال محمد بن سلمة Shi ne halin Muhammad ibn Salamata.
روى عنه وكيء وحجاج الأعور Wakiu da Hajjaj al-Awar sun yi ruwaya daga shi Khalid ibn Abi Yazid din nan.
Mm.
Wanda ake wa alkunya da Abi Abdurrahman.
باب استهباب كون حصل الجمار بقدر حصل حذفي Babu cewa an fi son ɗaukuwar da za a yi jifa da ita a wajen aikin haji ta zama gwargwado kamar wadda ake harbi da ita kamar ɗaukuwar da ake harbi da ita
حدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر اخبرنا ابن جريج اخبرنا ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول ya jabiru abdullahi allah ya kare da a gare su yana cewa رايت النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمره na ga بالحذف Allah sallallahu alaihi wasallam ya jefi dutsen akaba da kamar tsakuwar da ake amfani da ita wajen harbi
باب بيان وقت استهباب الرمي babu bayanin lokacin da ake so a jefi dutse yaushe ne aka fi son a ce an jefi dutse a aikin hajji
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو خالد الاحمر وابن ادريس عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر قال jami'ar abdullahi ya ce رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمره ya jefi dutse يوم النهر ranar sallah ضحى lokacin hantsi وما بعد amma bayan ranar sallah فإذا زالت to الشمس baya zuwa yi jifa sai rana ta karkata sai rana ta وحدثنا karkata daga tsakiya sannan yake zuwa yi jifa وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول ya jami'ar abdullahi yana cewa كان النبي صلى الله عليه وسلم ya kasance بمثله kamar wannan hadisi
باب بيان أن حصل جمار سبع babin cewa babin bayanin cewa tsakuwar da ake jifa da su tsakon fari bakwai ne
وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن عاينة حدثنا ماكل هو ابن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر قال jabir bin abdullahi ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sallam ya ce نعم الاستجمار توم a- wa- a- wato a, is- is- yin kogi a yi shi mara ورمي الجمار توم a wa- yin jifan zuwar wasu ba mara ake yi والسعي بين الصفا والمروة توم sa yi tsakanin safa da marwa shi ma dai mara ake yin sa والطواف توم tawafi ma mara ake yin sa وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتوين idan ɗayan ku zai amfani da hoge in ne tsuguno ko ya bori ko ya amfani da hogen su zamo mara Na.
ba cika ba ne da uku ko biyar ko bakwai مم. باب تفضيل الخلق على التكسير babin cewa an fifita yin aski ga wanda ya haji ko mura fiye da a ce yi sisai in yi sisai sisai ya isar masa amma a ce ya yi aski haka din ya fi وجواز التكسير da cewa ya halatta ya sisai yin sisai ya wadatar
حدثنا يا بني يحيى ومحمد بن رمح قال اخبرنا الليث حا داوي.
حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن نافع ان عبد الله قال Abdullahi Umar ya ce, خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم Manzala sallallahu alaihi wasallam ya aske kansa gaba daya وخلق طائفة من أصحابه wasu ma daga sahabbai sun aske kansu gaba daya وقصر بعضهم amma wasu sai sai suka yi basu aske gaba daya ba قال عبد الله Abdullahi ya ce Abdullahi Umar ya ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu muhallikina Allah ya ji kan wanda suka yi saisayi marratan aw har sau marratayn ɗaya sau ɗaya ko sau biyu thumma qala wal muqassirina wato sai bayan da ya ce ta uku shi ne ya ce har ma wanda suka yi saisayi Allah ya ji kan wanda suka yi aski sannan a ƙarshe ya ce Allah ya ji kan wanda suka yi saisayi وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المعلقين. قالوا والمكسرين يا رسول الله.
sabai su ce ya rasul Allah kai wa wanda suka ce sai ma addu'a mana su Kala.
ma Allah ya ji kansu قال yace اللهم ارحم المعلقين.
Allah ka ji kan wanda suka yi aski gaba daya قالوا Sahabbai suka ce, والمقصرين يا رسول الله Allah, wanda suka yi sai sai su ma aika musu addu'a قال والمقصرين sannan ne manzo Allah ya ce to su din ma wanda suka yi sai sai
أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن معمر بن سفيان عن مسلم بن الحجاج قال حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
Manzala ya ce wato wannan Isabu da Ibrahim da Muhammad ibn Sufyana shine babban almajirin Muslim.
نعم Me wannan littafin.
نعم Ya sa wannan isnadin ya zo hadda maganarsa. Da Muslim din daga haddasa na Nubairin. Eh wannan ƙarin su masu bayan ne.
نعم نعم To Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce مم.
rahim Allahul muhalliqin Allah ya kan wanda suke sai aski Kalu.
wanda suke aski. Kalu wanda suke wajen suka ce والمقصرين ya يا rasu رسول da Allah الله kai addu'a ma Allah ya ji kan wanda saisaye suka yi su ma.
قال Manzo Allah ya ce, رحم الله Allah ya ji kan wanda suka yi المعلقين aski.
قالوا والمقصرين يا رسول Sahabban da suke الله wajen suka ce, ya rasu da Allah kai addu'a ma su ma da suka yi saisaye Allah ya ji kan su.
قال رحم الله المعلقين Allah ya ji kan wanda suka yi aski.
قالوا والمقصرين يا رسول Sahabban الله suka sake cewa, ya rasu da Allah su ma da suka yi saisaye a yi musu addu'a mana.
قال والمقصرين Manzo Allah ya ce, su ma wanda suka yi saisaye Allah ya ji kan su.
وحدثنا ابن المثنى حدثنا حدثنا أبو وهب، حدثنا عبيد الله بن هذا الاسناد حدثنا- وقال في الحديث فلما كانت الرابعة ya faɗa a tasa ruwayar yayin da marra ta hudu ta zo قال sai والمقصرين manzo Allah ya ce har su ma da suke sai sai حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه أبو وقال بن بكر بن عمرو وابن عمرو، نمير أبو وابن بكر قريب بن جميعا عن ابن الفضيل قال زهير حدثنا ابو بن الفضيل حدثنا عمر عن ابي هريره عن ابي هريره قال Abu Hurairah ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce اللهم اغفر للمحلقين ke gafara ga wanda suka yi aski قالوا يا رسول Ya الله Rasulullahi, har والمقصرين ma wanda suka yi sai sai قال manzo Allah ya ce اللهم اغفر للمحلقين Allah ka gafara ga wanda suka yi aski قالوا يا رسول الله Ya Rasulullahi, والمقصرين har ma wanda suka yi sai sai قال yace اللهم اغفر للمحلقين ka gafara ga wanda suke masu aski قالوا يا رسول الله sahabai suka ce ya rasu da وللمقصرين da suke sassayin kai musu addu'a ma قال Sannan وللمقصرين ya zama ce su ba da suke sassayin Allah ya ji kansu
حدثني أمية بن مسلمة حدثنا يز- يزيد بن زريع حدثنا روح عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى kama حديث da أبي Rasulullah زرعة sallallahu alaihi wasallam, kama hadisin Abi Zur'ata عن أبي هريرة wato da ma'ana hadisin Abi Zur'ata daga Abi Huraira
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وأبو داود الطيالسي عن شوبة عن يحيى بن الحسين عن جدته أنها سمعت النبي صلى الله ta da عليه Annabi وسلم sallallahu alaihi wasallم Fi hajjatul a wada'i.
ban kwana دعا ya yi للمهلكين addu'a ga wanda ثلاثا suke aski har sau uku وللمقصرين ya yi مرتان addu'a ga wanda suke sassayin sau ɗaya tak ولم يقل وكيع في حجة amma الوداع wasu a tasar wayar bai ce a hajjinsa da ban kwana ba وحدثنا قتيبة بن سع- بن سعيد حدثنا يعقوب هو بن عبد الر- عبد الرحمن القاري ها وحدثنا آمين.
قتيبة حدثنا حاتم يعني بن اسماعيل كلاهما عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق Allah رأسه sallallahu alaihi wa sallama ya aske kansa gaba ɗaya في حجة a الوداع hajjinsa na ban kwana
باب بيان أن السنة يوم النهر babu bayanin cewa tsari ranar sallah أن ga wanda yake يقرأ aikin hajji tsarin da ake bi a ranar sallah abu na farko da ake a fara yin jifa ثم ينهر sannan kuma idan akwai hadayar da za a soke a soke hadayar ثم يهلق sannan kuma a yi aski ya haka ake jerawa a fara jifar sannan soke hadaya sannan aski
والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن cewa kuma wajen aski an fi son a fara daga bangaren dama min ra'asul mahaluki daga kan shi wanda ake askewa kan ba wai bangaren daman shi mai askin ba na'am dan bangaren daman mai aski kaga hagun ne ga shi wanda ake wa askin na'am shi yasa shi mai askin ya fara askin ta bangaren hagun dinsa na'am na'am wanda shi ne dama wanda ake wa askin ko نعم. حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا حفص بن غياث عن هشام عن معمر بن سيرين عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى منى Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mina فاتى الجمرة ya je wajen dutse فرماها ya jefe ta ثم اتى منزله بمنى sannan ya je gurin da ya sauka a mina ya ونهرها soke hadaya ثم قال للحلاج sannan ya ce da mai masa aski خذ ka- kama ka aske min واشار الى جانب ya nuna masa الايمن ka fara aske wa bangaren dama ثم الايسر sannan ka ka sha aske hagu ثم جعل يؤذيه الناس sannan ya haɗe yana raba wannan gashin ga mutane suna karɓa ta barka
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير وابو كريب قالوا اخبرنا عبد بن اياس عن هشام بهذا الاسناد Mm, da wannan isnadin اما ابو بكر فقال في روايته wato an ce wanda ya yi askin a wata ruwayar aka ce khirashi sunansa نعم shi ma askin na manzo sallallahu alaihi wasallama sunansa khirashu نعم Eh, amma wasu suka ce a zancen da ya fi inganci ai ma'amar ibn abdullahi al-ajawi ne yau manzo aski yadda buhari ya ambata Eh, yadda buhari ya ambata kenan cewa ai ma'amar ibn abdullahi al-ajawi sunan wanda yau manzo sallallahu alaihi wasallam aski ne نعم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير وابو كريب قالوا اخبرنا حفص بن جاسر عن عن شعب بهذا بهذا الاسلام الاسناد اما اما ابو ابو بكر بن بكر فقال في ابي بن ابي روايته شيبه to ya faɗa a ruwayan sai Ha.
ya wuce da mai aski gashi zo ka aski واشار بيده الى جانب الايمن ya nuna حاكما masa cewa ka fara daga wajen dama
فقسم شعره بين من يليه ana aske dama manzo Allah ya karbi gashin ya raba ga wanda suke kusa da shi صلى الله عليه وسلم قال yace ثم اشار الى الحلاج sannan kuma ya nuna wa mai askin wanzamin والى الجانب kuma ya الايمن nuna wajen hagu ka ganin hagu shi ma ka aske فهلكه sai ma- mai aske nan ya aske bangaren hagu فاقاه ام سليم manzo Allah ya ba da wannan gaba daya ga ummu sulaiman mahaifiyar Anas وما في رواية أبي amma كريب ruwaya abi quraibin قال yace فبدأ بالشق ya الأيمن fara da bangaren dama فوزعه الشعر aka raba gashin bangaren dama wani guda ɗaya tan ake bashi wani kuma guda biyu ثم قال بالأيسر Ah, sannan ya nuna wajen hagu فصنع به مثل shi ذلك ma aka aske ثم قال sannan ya ce ها هنا أبو ina طلحة abu da haka فدفعه إلى أبي yake ba طلحة man gaba ɗaya ba abu da haka
حدثنا محمد بن المثنى wato shi حدثنا abu أبو da طلحة haka shine mijin ita ummu sulaim نعم shi yasa tsakanin wayoyin biyu ba ta amin نعم.
dayu da ya bashi cewa ya kai wa ita ummu sulaim نعم.
Mm.
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو العلاء حدثنا هشام عن محمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه manzo Allah وسلم sallallahu alaihi wasallama لما جمرة ya العقبة tafi dutsen akaba من صرف إلى sannan ya البدن tafi wajen raƙuman da zai hada da su ya soke su والحجام جالس alhali wanzamin da zai masa aski yana nan a zaune وقال بيدي الراسي ya nuna masa kansa cewa ga inda za ka fara فهلك شقه ya الايمن tsaye aske bangaren dama فقسمه في maza ya منزله raba gashin a cikin wanda suke kusa ثم قال sannan ya ce da wanzamin اهلك الشق ka الاخر aske ɗaya bangaren فقال ya ce اين ابو kai na طلحه abu dalha فادعوا ya اياه ba shi wannan gaba ɗaya
وحدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان سمعت هشام بن حسان يخبر عن ابن سيرين عن انس بن مالك قال da anasun malik ya ce لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة yayin da manzo Allah ya tafi dutsen akaba ورهن نسكه ya soke dabbobinsa da ya zo da sunan ibada وحلق ya yi aski ناول الحالق شقه a duk الايمن wajen za- da za a yi masa aski sai ya baiwa mai askin bangaren kansa na dama فحلقه ya aski ثم دعا أبا طلحة الأنصارية sannan ya kiran abad al-hatal ansari فأدعوا ya إياه ba shi wannan ثم ناوله الشيخ sannan ya miƙa masa الأيسر bangaren na hagu فقال ya ce إهلك shi ma ka aski فهلكه mai askin ya aske فأدعوا أبا طلحة Manzala ya ba da wannan ma ga abad al-hatal وقال amma ya ce da shi اقسمه بين ka je الناس ka raba wa mutane ka je ka raba wa mutane sallallahu alaihi wasallam sun da za su yi tashi ba man halaka iyaka watsan arkadan sai dai takalidi da wata masara mu a masarar yanda wajen shafa a alwala alwala ba ta cika sai ba ta inganta sai an shafi baki ɗayan kan to haka ba wajen aske ko wajen sai sai ko sai sai za a yi sai an aske baki ɗayan kai sannan ya isa a masarar malikawa amma shafi'awa da suka ce in ya shafi ya dora yatsa uku ba ya wadatar an haske wajen ya zaɓa kuma ya wadatar a wajen shafi'awa na eh eh eh eh a ana magana ne akan wanda ya ibada yawwa sai ga wanda yake ya yi ibada ta shafi wanda ya yi ibada ne yawwa don ba a wajen ibada ba ba a hajji ba ko umra ya tabbata ba zala sallallahu alaihi wasallam da taba aski gwalgwal ba sai sai yake yi illa iyaka mulam shugaban rilala an yake cewa tun da ya ɓaci waɗansu lalatattun mutane sun fito da wata al'ada ta ƙin yin aski to a sannan sai zama ma yin askin shi ya fi a sannan sai zama ma yin askin shi ya fi in ka duba ta fuskani iwar rami za ka ga fatuwar ta shi rami da ya lauta da cewa ne da za kada dai a koyi da wanda suka fatattu da wani abu in matacce ya zo da shi to a ƙoƙarin kauce masa ba ya fi in dai akwai wani wanda shi ma daidai ne a yi to a yi wancan din da shi wannan matacce a bashi da hanyarsa